الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu mun shiga daren laraba wannan lokaci wanda ya daidai da daren 21 ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka koma wasta madina yau shekara 1431 wanda ya daidai da biyar ga watan januwari shekara ta 2010 idan ba ku manta ba a karatun wannan littafi na sifatul mu'mina as-sadiqa na Nawal bintu Abdullah man tsaya ne a gaba ta hudu na siffanta mana muminar gaskiya da take kokarin yi cewa muminar gaskiya ita ce wadda za ka ga mai tsananin biyayya ce ga iyayenta tana tsananta yin da'a ga iyaye ya ke uwa musulma ki kiyaye in dai ba kya biyayyar iyayenki to ana tabbatar miki in kin ji ana maganar muminai to ba kya cikin su wannan maganar ita ce gaskiya ba ta biyinta kuma in dai ba ki ma iyayenki biyayya ba kya wa iyayenki da'a to lallai ke ba muminar gaskiya ba ce ko da kina cewa ke mumina ce to yar jabu ce sannan muminar gaskiya mun karanta cewa yardajjiyar ya ce a wurin iyayenta kullum za ka ga iyayenta sun yarda da ita sannan tana musu da'a cikin duk abin da suka ce ta yi man karanta cewa abin da ya sa mumina ta zama haka shine ta san watan domin kullum ta san yardar Allah annabi ya ce tana cikin yardar iyaye kamar yadda manzon Allah ya ce fushin Allah ya ƙare ne a cikin fushin iyaye in dai iyayenka sun yarda da kai akan abin da Allah ke neman iyaye su yarda da ɗa to da sun yarda da kai sai Allah yarda da kai jama'a ko me mutum yake wa Allah idan dai iyayen shi na kin shi suna fushi da shi ko me yake wa Allah in dai dalilin da ya sa iyayen shi ke kin shi karɓaɓɓe ne a shari'a to ko me yake wa Allah to Allah zai ki wannan mutum kowaye shi saboda haka ya ke mumina ki gani in dai ke mumina ce kin san wannan hadisin yaddar Allah tana cikin yaddar da iyayenki suka yi da ki kamar yadda fushin Allah ya tattara a cikin fushin da iyayenki ke yi da ki Allah kyauta kuma mumina kamar yadda malama ta nuna mana cewa kullum tana tsayuwa a irin a wurin daidai wannan magana da Allah ke cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا wannan aya mun fassara ta a makon da ya gabata ko karatun da ya wuce Allah ya wasiya ubangijinka cewa kar a bauta ma kowa sai shi iyaye kuma a kyautata musu ba a bauta musu ba in Allah ya sa ɗaya daga cikinsu ya manyanta ga ka da ƙuruciyarka da ƙarfinka ko kuma su duka biyun suka manyanta ga ka da ƙarfi da ƙuruciya to duk wanda ya sa ka aiki karkace mai kash ko kai mai tsaki bare ta kai ka daka ma iyayen katsawa ɗayan waɗannan abebe guda biyu in suka faru gare ka an samu cikin wasu magabata cewa za a danne ka akalla a yi ma bulala goma alƙali zai ladabtar da kai babanka ya maka magana ko mahaifiyarka ka ce kash ko ka haka a kama ka to ya kamata a yi maladabi akalla bulala goma sakamakon abin da ka yi walatan harhuma kar ka kuskura ka daka ma iyayen ka tsawa kana daka musu tsawa to wuta an gane sai in ka tuba laifi ne babba Allah ya ce kar ka yi kuma sai ka je ka yi to man ya asullahu wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama Allah ce kakkai sai ka je kai to wanda ya saba ma Allah ba kuma shuta jama'ar musulmi kun gane wanda ya san yana da matsala a tsakanin shi da iyayen shi ma zai gyara ta kuma yana da damar da zai gyara ta yanzu musamman ku mata dan karatun kai tsaye da ku yake amma wannan karatun kuma ya shafi han maza wallahi duk wanda ya san tsakanin shi da iyayen shi akwai matsala ya maza ya je gyara na rantsi da Allah za ka iya gyarawa yanzu in ka bari suka mutu to an samu matsala in ka yadda ka mutu baka gyara ba an fa samu matsala jama'a kun gani amma tunda suna nan da riga kadare maza je ka tuba ka tuba ka bi Allah ka ce ka bi iyaye su yi haƙuri su yafe ka su ma aikin gafara jama'ar musulmi kun gani dan ka yadda yan zamani su zuga ka Allah ya ce dan maganar da za ta fito daga bakinka akan iyaye ka gaya musu magana ta girmamawa ka gaya ma iyayenka magana ta mutuntawa Allah ya ce ka rinka kaskantar da kanka kana kwantar da kanka ba wai kwantar da kai in ba wuce ya ce kwantar da kai a yan sa abin da ake nufi ba wai ka sunkuya haka ba a ka rinka kaskantar da kanka ka rinka nuna kai ba kowan komai bane a gaban iyayenka ka rinka ɗaukar kanka kai ba wata tsiya bace a gaban iyayenka duk abin da suka ce kai in bai saba ma shari'a ba to za ka iya yi da mahaifinka ko kai waye zai ce tsugunna wance mai yaron nan kashi kai ba abin da ya dame ka dan a gaban su kana ɗaukar kanka kai ba kowa bane share min kofar gida ko kai ne shugaban ƙasar ƙasar to in baban ka yace share min kofar gida kai ba kowa bane haka ke dauka za ka rike tsintsiya ba za ka sa wani ba da kanka za ka yi me yasa dan a gaban wanda kai ba kowan kowa bane kake jama'ar musulmi kun gane ko Allah kyauta wa qur rabbi irhamhuma karin aiwaita addu'a ga iyayenka kana roƙon Allah cewa Allah ka tausaya musu Allah ka jikan iyayen nan nawa Allah ka yi musu gafara kama rabbayani saghira kama yadda suka tarbiyyance ni tun ina yaro dan karami har gashi na girma na yi hankalin kaina jama'ar musulmi kun gane akwai wasu ayoyi guda biyu daya da Allah ke cewa wa wasailal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu wahnan a kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana قال رب أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه كجار أزكي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم كو أولئك الذين يتقبل عنهم سيئكم أحسن ما عملوا ويتجاوز كو نتجاوز عن سيئاتهم fi ashabil janna wa'ada sidiqil ladhi kanu yu'adun sai Allah ya zo da ɗayan ya ce wallazi qala li walidayhi me uffil lahuma ata idanini an ukhraja wa qad khalat al qurun min qabli wa huma yastaghithani Allah waylaka amin inna wa'da Allah haqq inna wa'da Allah haqq fa yaqulu ma hadha illa asatirul awwalin Allah ce ula'ika allazina haqqa alaihim alqawlu fi umamin qad khalat min qablihim min aljinni wal insi innahum kanu innahum innahum kanu khasirina sai ya ce wali kullin da shi na farkon da wannan dan banzan darajatun mimma amilu wali yuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamuna duk wanda ya ce ma iyayen shi kash to wanda ya kadi ayar abinda take nufi kenan wanda ko ke buɗe baki yana mu iyayen shi addu'a yana musu godiya yana ɗaga hannu yana roƙa musu Allah to wannan duk abin da yawa Allah kyakkyawa sai ya ansa duk wani mugun aiki da yawa Allah sai ya kau da kai sai ya yafe mai dalilin mai saboda ya bi iyayensa ya musu da'a ya musu biyayya shine wa da tajawazu an sayyi'atihim duk ma Allah bai tsaya nan bai ce fi ashabil janna kana mutuwa to kana cikin yan aljanna dalilin biyayyar iyaye yi musu addu'a Allah ya ji kansu Allah ya musu rahma duk aikin da zaka yi na alkhairi sai Allah ya karba duk mugun aikin da zaka yi ayan nan tunna Allah sai ya kau da kai sai ya yafi kai duk ba ma nan ba sai ya ce kana cikin yan aljanna wa da sadiqin ladhi kanu yu'aduna wannan ita ce alƙawarin da Allah ya musu masu biyayya iyaye amma duk wanda ya ce ma iyayen shi kash to ula'ikal ladina waɗannan su ne waɗanda hakka alaihimul qawl maganar azaba Allah yanke ta tabbata a kansu duk wanda ya ma iyayen shi tsaki ko suka ce ya ce kash to wannan haƙƙa alaihimul qawl maganar Allah Allah ya yanke sai musu azaba fi umamin qad khalat min qablihim min al-jinni wal insi me yasa innahum kanu khasirina asararu ne waɗannan su suke baka asara daga duniya har lahira me yasa dan sun saba ma iyaye jama'ar musulmi kun gane wannan aya ta zo a suratul isra'i aya ta 23 malamar ta ce fatahinu sai kaga munina tana tausayawa wata shafaku kuma tana tausasawa alayhi ma ga iyayenta za ku ga tana tausaya ma iyaye mumina tana tsananin tausayin iyayenta kuma tana tausasa musu jama'ar musulmi kun gane wata talaɗafo lahuma za kuma kaga tana taushin hali ga iyayenta an gane tana bin iyayenta a hankali wato amiluhuma mu'amalatu shakir za ka ga tana hulɗa da iyayenta tana mu'amala da iyayenta mu'amala na mai nuna godiyarsa liman an ama alaihi ga wanda ya mai goma ta arziki kullum za ka ga kamar dai an iyaye sun mata gafara kamar aljanna suka bata kullum za ka ga tana hulɗa da iyaye ta hanyar nuna musu godiya kai ka ce kamar aljanna suka bata ba kuma aljanna suka bata ba a'a sun haife ta ne sun yi tarbiyyarta wannan yasa take ga duk biyayyar da take wa Allah to ya sakamakon aikin su ne wannan yasa ko aljanna take ganin Allah zai iya bata to tana ganin cewa sakamakon tarbiyyar iyaye ne asali to kun ku iyaye sai guda dage wurin aiki kenan an gane ko Allah kyauta fa najidu annaha la tanghasu wa la taqdaru alaihi ma bi kalami wannan yasa muke samun mumina ba ta kausasawa ba kuma ta gausa magana akan iyayenta shine bi kalamin ba ta yin magana ta kausasawa ba ta yin magana ta gausasawa an gane ko tazjarhuma bihi wanda za ta rinka kamar nuna tsawatawa da gargaɗi ga iyayenta wala ta ta'affafu mimma tarahu aw tashmuhu min ahadihima zaka ga ba ta kau da kai an gane ko za ka ga ba ta kau da kai mimma tarahu game da abin da ta gani aw tashmuhu ko abin da ta ji na shaƙa min ahadihima yau da za ta matsorin mahaifiyarta ko mahaifinta ya riga ya tsufa sai ta ji tana zarni ba abin da zai sa ta kau da kai wadda ta haife ta ce wannan zarnin da take yaro ku ce ta ja jama'a kun gani ai ba ta rinka zarnin ba sai don haihuwa ko kuka rakwakwabar da ita ko kuka mai da ita ta zama haka yau dan mamanki na zarni ko kuma tana kashi a nan inda take zaune to shi kenan dalilin kau da kai kenan da kin ganta kina kau da kai kina munina to munina ba ta haka min ahdi ma te wa ɗayansa haka au min huma ko su duka biyun sam mumina ba za ta yi haka ba bal tasbiru alaihima mumina kullum za ka ga watan tana yin haƙuri game da abin da ta gani a jikin iyayenta ba ta kyamarsa sam an gane duk yanda za ta ji wani abu daga wurinsu ba za ta kau da kai ba an gane ko sannan kuma ba za ta numfashinta haka ta ce za ta a ce iyayenta take wa haka Allah kyauta wa najidul mu'minata sadiqa muna samun mumina mai gaskiya a imaninta ta ƙoli luwalidai ha kullum za tana gaya ma iyayenta kaulan hayyinan magana mai taushi layyinan magana mai tausasawa an gane ko magana wadda take mai taushi layyinan dai mai taushi kuma an gane ko layyin shine abu mai taushi hayyin abin da zai zama mai tausasawa ne a cikinsa ba magana mai kaushi ba sannan tana gaya ma iyayenta hasanan magana mai kyau tayyiban magana mai daɗi makarunan bil ihtirami maganar da take gwane da darjantawa da girmamawa duk sanda za a ji tana magana da iyayenta sai an ji akwai alamun darjanta wanda ake magana da shi daga bakin ɗan sai an ji akwai alamun girmamawa daga bakin ta da wanda take magana tunda uwarta ce a gabanta tunda uban da ya haife ta ne ai a gaban nata jama'ar musulmi kun gane za a ji tana magana mai kyau mai daɗi magana mai taushi magana mai nuna sauƙi a hali an gane ko sannan maganar za a ji akwai alamu na gwamuwarta da dargantawa da girmamawa wata azim da kuma mutunta da girmamawa mimma yaqtadiyahu husnul adabi ma'ahuma za a ji tana yin maganganu daga cikin maganganun da ke da ke hukuntar da kalladani an gane ga iyayen nata da zarar an ji tana magana za a ce kai don Allah ka dibi yarinyar nan kamar wata babban mace saboda yanda take magana da iyayenta za ka ji tana tausasa murya jama'a haramun ne fa kana tsaye da mahaifinka ko mahaifiyarka ya kamata mata ku gane saboda ku ne kuka fi zama da iyaye mace sun fi zama an fi zama da uwa to musamman kuma a ƴaƴa mace ta fi zama da uwa ko ba ku lura ba saboda haka sai ka ga takalmin uwar ƴan na sawa har ma zani sai ga suna musharaka in za a je unguwa ƴa ta zama budura sai ga sun jera da uwar to ba kyau ba kyau duk inda za ku mamanki ce a gaba don uwar da ta haife ki ce ai amma kuna tafiya ana bangaza kafaɗa ya ita ba ruwanta mamanki to ba ruwanta to Allah da shari'a ba ta ce haka ba ku karanta minhajul muslim tunda ita ta haife ki to dole ne ki sa ta gaba sai in tafiyar ana tunanin wani haɗari a gaba to ke sai ki wuce can can gaban maman tana baya tunda ana tunanin wani haɗari amma ki jira da uwa ki za a yi miki ladabi an gane ko Allah kyauta fala tarfa'u sautaha kunji muminar arziki ba ta daga sautinta inda mukhatabati ma lokacin da take magana da uwarta ko ubanta tana magana da mahaifinta ko mahaifiyarta a ji sautinta sama da nasu to shari'a ba ta yarda da wannan ba duk wanda ta haka to ba muminar arziki ba ce jama'ar musulmi kun gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'una amma ka dibi yanda ƴaƴa ke wa iyaye yanzu sai Allah kuma wannan musuluncin da ake kyama ya zama tsari na gudanuwar rayuwa shine ya zo da irin wannan ɗabi'u na mutunci waɗannan addinan da kuke gani tun daga kiristanci har gargajiya ba su da irin wannan tsarin mu musulunci ne ya zo mana da irin waɗannan tsare-tsaren jama'a kun gani a boko ba irin wannan tsarin jama'ar musulmi kun gani a boko sai dai uba ya tsufa 'ya'ya su ɗauke shi a kai shi gidan tsofaffi to boko ya zo da wannan tunda ya kwararrabe yanzu bai da amfani sai a kai shi gidan tsofaffi gidan ajiya Allah kyauta saboda haka kungi ba ta daga sautin ta mumina sama da sautin iyayenta a sanda take magana da su wala ta taqaddamu alaihi ma fil kalami kuma ba ta wuce ba ta wuce gaban iyayenta wurin magana kun je gidan wani gida da iyayenki mamanki ta shiga cikin gidan an yi sallama assalamu alaikum ina wurin ku lafiya ina gajiya an gaisa to abin da ya kai ku tare da mamanki ne tsilin sai a jiki ba to dama abin da ya kawo mu shine kaza to ke ba mumina bace ai ga mamanki a wurin ba ku ganin ga wane da kani da kaninsa to shi wannan kan karamin kanin su uku ne sai ya zama irin shine mai bakin nan an kashe musu dan uwa sun zo gaban manzon Allah amma shi ɗan ƙaramin da yake ne surutun iyali ana tsayawa annabi ya tambaya aka yi ƙaramin kawai sai kama ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza annabi ya ce kai tsaya kabbir kabbir babba ne zai magana ba kai ba dan tsigigin ka da kai to kowanka aka je tare da kai da shi wuri bai halatta gashi ka fara magana sai shi ya maka izini wa bare iyaye wato wannan ku Allah sa ku ɗauki cewa ba wai da mata kaɗai ake maganar nan ba har da mu maza ta shafa in dai mutum wanka ne ka ji tsoron Allah in yana wuri kar ka fara zance shi yayi in kuma ya ce da ya musu mana to sai ka faɗi nan umarnin shi ka bi amma ita shari'a ku karanta minhajul muslim ku gani bai daga cikin ladabi na musulunci ba a yadda ba ga babba karami ya fara magana san ba a yadda ba jama'ar musulmi kun gane wannan ko Allah kyauta abin ne za ka gani tunda dai ba a tsarin musulunci ya zama shine tsarin gudanuwar rayuwa ba dole ya ta ganin matsala kuma ko me ka zama in ga wanka to shi zai magana sai in ya ga a fagen ba shi ya dace ba to shi kuma dama musulunci ya nuna mai yin adalci sai ce to wani eh tun da mun zo wurin da kai dace i magana ce gaya musu da ma musulmi kun gani Allah kyauta to ba ta wuce gaban iyayenta wurin magana an je wuri ta fara magana awul makan ko kuma wuri ne aka zo kamun wata ta tsugunna kawai an shimfiɗa tabarma ko kuma an shiga falo sai aka ce muku a bismillah kamun uwar ta zauna ita har ta zauna jama'a kun gani kun je gidan mutane a sannan ku da zuwa sannan ku da zuwa to ga kujera bismillah irin kushin din nan uwar ki na dan tsiyaka kafin ta zauna kawai sai ta hange ki zaune to ke ba mumina bace in ke mumina ce za ki tsaya gam sai mahaifiyarki ta gama duk abin da take ta zauna sannan ki zauna mumina haka take awi tsare ko kuma akan hanya ba yanda za a yi mumina ta wuce gaban uwarta ba yanda za a yi mumina ta wuce gaban ubanta ba zai yiwu ba in ko kaga ta to ba mumina bace sai dai kuwa idan a gaba ana tunanin wani haɗari to za ta wuce gaba dan ta fi son haɗarin ya same ta fiye da ya samu iyayenta jama'a kun gane wannan ko Allah kyauta malamar ta ce kuma wannan karatun fa mace ce ta rubuta shi to kaddimu ra'ayahu tana gabatar da ra'ayin iyayenta mumina ala ra'ayiha akan nata ra'ayi tana gabatar da ra'ayin iyayenta me iyayenta ke so mumina to kawai tana ɗaukar shi fiye da abin da ita take so to kin dike da dan bugalo ne ya zo neman ki iyayenki sun ce in kin ga yaron nan ba alamar mutunci ga wani mai mutunci mu muna ganin gara shi ki ce sam jama'ar musulmi to dama ke ba mumina ba ce kuma tunda baki ji bari ba ta ji hoho ai da kike auren an gane ko Allah kyauta wa hajatihim tana gabatar da bukatun iyayenta ala hajatiha ala akan nata bukatun jama'ar musulmi kun gane ke ce kike ta tara kuɗi kina ta tara kuɗi kina ta tara kuɗi da nufin me wani leshi ne ga can ake yayi kike so ki siya naira dubu takwas ko dubu ashirin ko dubu arba'in kin gama tara su tsaf sai mamanki ta ce wance eh kin ga komi wallahi ina da buƙatar wani abu menene ta ce wani ɗan talabijin ne na gani can an ce dubu hamsin da biyar sai ke ce oh to mama ai ga dubu arba'in shikenan sai ki bata dole ki gabatar da tata bukata a kan taki Allah kyauta rabin rabi ma tana yi wa iyayenta tsananin da'a wa bi sadiqi ma haka kawaye da abokan iyaye an gane tana musu da'a kuna kalla Abdullahi dan Umar da hadisin na Riyadu Salihina ko tafiya ce fa yake yi sai ya hangi wani dattijo a ƙasa sai maza ya sauka daga kan abin hawan shi yana zuwa sai aka ga ya kwance rawanin da ke kan shi mai kyau ya je gaishe shi baba ina wuni ina gajiya gaisuwa ta mutunci ya ce ga rawani tun da ba rawani akan tsohon dattijan ne ya naɗa rawani Allah ya maka albarka ya ce baba ga shi hau sai aka yi ta mamaki sai ya ce mamakin mai kuke abokin babana ne Umar fa lokacin yana dare abokin shi ne na kudda kud ina kan doki yana kasa Allah ya tsare ni ba rawani a kan shi ni da shi a kaina in bari a Allah kyauta zan ga ubana kenan yana tafiya a ƙasa in bar shi zan ga ubana na tafiya a kan shi ba rawani kenan ki ba shi ka inna lillahi wa inna ilaihi kun ji fa irin tarbiyya ta musulunci amma yanzu sai ga yaro ya hango abokin uwa sai ce mai hai kamar wani kari kai inna lillahi wa inna ilaihi to boko kenan ka gani ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amu da mun da Allah da yamu musulmi kuma gashi muna dan bubbuga ana karatun ko to yanzu wani musulmi ne bai san irin waɗannan tarbiyya ta addini ba to ka gani Allah kyauta to kun dai ji tana ma iyayenta da'a wa bi sadiqi ma haka abokan iyayenta jama'ar musulmi kun gani haka abokan iyayenta zaka ga tana musu da'a munina amma ki ga abokan iyayenki abokan mahaifinki ko kuma ƙawayen mahaifiyarki ki ga za su ɗau kaya ba za ki marmaza ki je ki karɓa ba ko sun dawo da kaya a hannunsu ki marmaza ki je ki ansa ke ba mumina arziki ba ce ka an ji abokin babanka da kaya a hannu ba za ka je kasuwa ba kai ba muminan arziki ba ne abokin babanka ne to wannan za ka ga babanka kenan da kaya ba za ka je kasuwa ba ka hango shi da kaya ɗauko a ka sai kai maza kawai ka je ka ansa dan wannan matsayin uba yake a wurinka tunda abokin mahaifinka ne jama'ar musulmi kuna kallo fa kawayen khadijatul kubra kawayen khadija fa khadija ba mata annabi bace amma ku je ku ga yadda annabi yake girmama kawayenta bayan ta rasu haka kawai sai su tafkika rago katar rago sai ya sa a yanka sai ya aika wa kawayen khadija wannan fa sai ce kawayen khadija ne su za a kaiwa kawayen khadija ba fa uwar da ta haife shi ba ba uban da ya haife shi ba kawayen matan shi ya sanya mutunta su to dan Allah ina tunanin ka game da ita matar wani irin mutunta ta yake in azima kawayen ta haka jama'ar musulmi kun gane wannan ku kazalika najidu annal mu'minata sadiqa haka nan muke samu a karatu lalle mumina ne gaskiyar muminancinta mutawadi'atul lahuma mai tawalu'u ce ga iyayenta an gane ku mai tawalu'u ce ba yanda za a yi a ce wai ta uwarta a ce wai su zauna kujera tare da uwarta tana da tawalu ba za ta yaka ba wata tazallalu ko kuma tana kaskantar da kanta wata ahuma kuma tana ma iyayenta da'a fi ma amara bihi cikin abin da suka bata umarni da yi illa an yakuna ma'asiyatun lillahi in ka ga ba ma iyayenta da'a kan abin da suka umarce ta ba to sai da abin ya shafi saban Allah nan kam fala sab'a wala ta'a ko sauraron su ba za ta yi bari ma ce musu da'a tunda abin da suka ce ta ya shafi saban Allah jama'ar musulmi kun gani da yawa iyaye na tura ƴaƴansu abin da saba ma Allah ne yarinya ta zama budurwa a dora mata talla kayan duk da ke kan farantin bai wuce ɗari da hamsin ba zuwa ɗari biyu amma ta dawo da naira dubu uku ko dubu hudu gidan kuma ba abin da ya damu iyayen garnaƙe ya budurwar yarinya ka ganta da tire a tasha ta shiga wannan saƙo ta shiga wannan lungu iyayenta ba sa tsoron komai wannan abin saɓan Allah kuke tura ta yi jama'ar musulmi kun gane ke a matsayin ki na ce ku ce a ni dai a yi abin da zan iya yin shi a gida mu rinka karɓo da kau kowan kau a yanka gidajen unguwa inda wanki a kawo zan yi in na gama ku karɓi kuɗin amma duk abin da zai taimaka wurin ga mutsuwa ta da maza wanda saban Allah ne to gaskiya wannan kam fala sam'a wala ta'a innama ta'a fil ma'ruf ba haka annabi ya ce ba saboda haka ana yi wa iyaye da'a ne cikin abin da bai shafi saba wa Allah ba to a irin nan fala tu'ihuma ba ta ma iyayenta da'a walakin tuhsinu ilaihima sai dai duk da haka tana kyautata ma iyayenta ita mumina wa ta talaffu fi da'awatihima kuma tana tausasawa wurin amsa kiran iyayen nata wa tuqaddimu baina zalika rifqa kuma tana gabatar da nuna saukin hali an gane ga iyaye wal ihsan da kuma yin goma ta arziki gare su wa najidu almu'minata as-sadiqa muna samun mu'mina as-sadiqa tad'u Allah lahuma ala dawam kullum tana roƙon Allah Allah ka bar ni da iyayena Allah ka tsawaita min rayuwar iyayena wannan mumina tana yawan yi wa iyayenta addu'a ya Allah ka tsawaita rayuwar iyayena ta yadda za ta ci moriya ta sosai an gane a ka san mutane ma ba su irin wannan addu'a yau jama'a kun gani ka rinka ɗaga hannu kana ya Allah ka tsawaita rayuwar iyayena ba dan komai yasa kake addu'an nan ba saboda sun dade suna wahala da kai a rayuwa to kai ma Allah ya tsawaita rayuwarsu dan ka dade kana musu hidima kana musu addu'a jama'ar musulmi an gane ko to za ka rinka roƙon Allah Allah ya tsawaita rayuwar iyayenka za ki rinka roƙon Allah kin ji mumina yanda take tana roƙon Allah ya tsawaita rayuwar alad dawam akan Allah ya tsawaita rayuwar iyayenta kuma kun ga duk sanda mutum ya ma iyayen shi addu'a sai Allah ya daga darajar su suna da rai ko ba su da rai haka annabi ya ce iyayenka na kabari in kai musu addu'a sai a daga darajar su da ka kare musu addu'a sai a kara daga darajar su a cikin matattu da suke rauni da ka kara addu'a sai a kara gaba da darajar su su da kan sai su tambaya sai a ce ya addu'ar ƴaƴan ku ce da suke muku ga can a duniya an gane ko fatas'alillah lahum rahma kullum zaka ga mumina na roƙa ma iyayenta Allah ya musu rahama wal magfira tana roƙa ma iyayenta Allah ya musu aikin gafara ya musu gafara wal afwa tana roƙa ma tana roƙa ma iyayenta Allah ya ma iyayenta afwa shine rangwame fa hiya darratun bihima zaka ga ita mai tsananin yin a'a ne ga iyayenta mardiyatun lahuma ala kulli ahwal yardajjiya ce a wurin iyayenta a kowane hali duk wani hali da za ta samu kanta za ga iyayenta sun yarda da ita an gane amma kin yi tafiya iyayenki na ɗarɗar dan ba su amince da ke ba to dama ke ba mumina ba ce an gane amma iyayenki kin tafi su ce suna da yaƙinin yanda kika bar su ba za ki jaji ko wani aikin banza wanda zai bata musu suna ba amma kun sai da yawa yara a gaban iyayensu za a ga suna kokari suna addini da sauransu amma idan aka ce akwai sha'anin biki idan suka tafi wani gari suka ga ba a san su ba sai su biya samarin garin sai su kai biyu na dare suna taɗi a titi kuma a nan ana ganin su yaran kirki yaran arziki haka su jama'ar musulmi kun gani Allah kyauta wal aqwal haka nan yardajjiya ce ga iyayenta akan duk wasu maganganu an gane duk sanda ta yi magana iyayenta sun tabbata gaskiya ne kawai za ta rantse da alkur'ani magana ki haka ne in dai kin faɗa za su ce haka ne dan ba su taɓa jin kin yi ƙarya ba to mu na kenan malama ta ce hadhihi qissatun ga wata kissa nan za mu kawo to rina kaifa annal mu'minata sadiqa wacce ke nuna mana yanda mu'minar gaskiya take la ta'asili walidaiha amran ba ta saba umarnin iyayenta ba ta saba umarnin iyayenta bal tuɗi ahu ma tsita acin layi kullum za ka ga mumina tana ma iyayenta ɗa'a cikin abin da ya shafi bin Allah wa turdihi ma kuma tana yardar da iyayenta hatta wa in kana amran ya ta'allaqu bi hayatiha ko da al'amarin da za su umarce ta da yi yana da alaka ne da rayuwarta personally personal abu ne nata amma in iyayenta sun ce ga abin da suke so sai ta hakura da nata sai ta bi nasu wani zata ha ko da abin ya shafi gangar jikinta ne shine zatin an gane to za ta hakura ba za ta kyautata shi ba sai ta kyautata na iyayen nata wa hadhihi qissatu ibnati li rajulin da kissar wata ƴar wani mutum yuqalu lahu nuh ibn maryam sunan mutumin nuhu dan maryam kana ra'isul balad shine shugaban ƙasarsu shi Nuhu ɗan Maryam ɗinnan shine shugaban ƙasarsu wa qadiha kuma a irin shugabannin da su ne alƙalan garin an gani shine shugaban ƙasa kuma shine alƙali shine mai martaba kuma shine alƙali ai kaga zamanin ko shehu mu ma haka muke ƙasar nan duk inda kaga gidan wani mai martaba ko Kano ko Katsina ko Sokoto ko Zaria ko koma Daura ko Irani ka je kofar gidan mai martaba na wurin za ka ga akwai kotu a kofar gidan akwai masallacin juma'a a kofar gidan ba haka bane haka ne to a wancan lokacin duk wanda aka ce shine mai martaba to matsayin gwamna yake saboda haka idan lokacin sallah shi zai fito ba da juma'a shi zai fito ba da khamsalawa yana gamawa kuma zai shiga kotu a kawo waɗanda suke masu laifi ne kuma shi zai ja ayar Allah ya ja hadisi ya kama ganganin malaman fikihu ya yanke hukunci ya je a ce a hukunta shi kawai kuma a bayan gidan shi prison take yana yanke hukunci sai ya ce ku ja koyo min shi can in kuma ladabi ne akwai girɗe ɗan ƙato ya ce zuba mai bulala goma da duk ƙasashen ma haka amma ka biyan da bature ya lalata mana lamari jama'a kun gari tun daga nan tarbiyya rashinta ya shigo cikin al'ummar tun da rasa asalin da mara musulmi kun gani sai ga musulmi yanzu shi wake wakiltan musulmi a majalisa amma in ka gani sai ga shi baya ga tsuntsu baya ga tarko shi ba tsuntsu ba shi ba jemage ba to ya sa nectar da court ya ma tsauya mu in mun gan shi a talabijin muna ganin wannan ba namu bane su kuma waɗancan sun san ba nasu bane to shi yana ina kenan jama'a kun gani amma ka dibi sardauna har ya mutu da babban riga a jikinsa da rawani zai rika tasbaharsa kuma a haka yi mulki mutane kuma sai musu adalci aka kuma ji daɗi amma waɗannan sun matsa wuya da nektar sun sa kot ka gani yanzu dibi- dibi ta fawa balewa golden boy in turancin ne ba a fi su ba sannan ka kalle su za a ga kamar limamai ne da juma'a amma su suka jagoranci mutane wanda yasa suka yi musu adalci suka rike amanar kasa amma waɗannan da kuke ga tura suka yi tarbiya suka ban mana bala'i da masifa to ga yanan kuna kallo ina amanar take ina tarbiyyar jama'ar musulmi kun gani kaga ba fa hanci suke su mutane suke cinyewa gaba ɗaya fa kaga inda ana cewa ana cin hanci to ba magana cin dama waccan ma ba wai ma'anawi ne kawai an gane ba wai ana magana wai ana yankan hancin a ci bane mm to haka zo aka fara yankan hancin da gaske ana ci to yanzu suna mu na yanzu ba ma hancin suke yankewa su ci ba gaba ɗayan ka ne za su yanka su ci kaga su yi zina su sha giya su ci naman mutane sannan su yi luwaɗi su kwashe dukiyar ƙasa haba jama'ar musulmi a haɗa kai da su a karye ƙasa to mun kaji irin namu shugabannin Allah ya kyauta to ga dai kissar wannan bawan Allah shugaban ƙasa ne mai martaba ne mai alfarma ne kana ra'isul balad shugaban gari ne gaba ɗaya mai martaba ne ko mai alfarma gwamna ne ko kace shugaban ƙasa wa qadiha kuma shine alƙalin ƙasar wa za ni'ima kuma gashi Allah ya mai ni'imar rayuwa duk wani abu da dan adam zai mallaka na ni'ima a rayuwa Allah ya mallaka masa wajahin gaya kuma a sarakuna ko masu mulkin ƙasashe Allah ya mai mai madaukakiyar daraja ne a cikin su shine wajahin ga daraja wa kanat ibnatuhu zatu jamalin kuma ga yacci Allah ya mata azababban kyau san kowa ce kin wanda ta rasa kin wanda ya rasa san kowa ce kin wanda ya rasa sai dai hakuri duk inda namiji zai ganta to zai yi sha'awarta ka auno a kwakwalwar ka irin suran mace da tafi- ka fi so wanda ka san tafi karfinka to wannan yarinya irin ta ce da ma kun gani duk irin macen da kake tunani wadda ranka ke so saboda kyau kana da yaƙini tafi karfinka to wannan irin ya irin wannan yarinya ce zatu jamalin tana da bala'in kyau ta bahaushe Allah ya mata azababban kyau wa baha'in gata da ban sha'awa wa kamalin duk wata siffa ta kamala kuma Allah ya haɗa mata kaga doguwa ce gata nan dai gata nan Allah ya kyauta don ka a wuce nan kuma ya zama ba a daidai ba faka tsabaha minhu jama'atun min al-kabir daga cikin aka samu jama'a daga cikin manya-manyan mutane suka zo suka rinka neman aurenta a wurin mahaifinta ba ya iri na irin ka ba fa in an ce manyan mutane ka san irin waɗanda ake nufi a kasa to irin su ne suka rinka zuwa neman aurenta war ru'asa da kuma shugabannin wasu ƙasashe na duniya sun rinka aiko da sako a yi musu arziki a ba su auren wannan ƙyar an gane ko wa ashabul mal da alhazan birni sun rinka zuwa neman auren wannan ƙyar wasara da waɗanda Allah ya musu wadata ka san ba akwai kuɗi akwai kuma arziki kun ga dama waɗanda ake da su a da arziki Allah ya musu amma yanzu kuɗi ne kuɗi suke da shi jama'a kun gane shi yasa kuka ga shi kuɗi ba albarka a cikin shi da idan mutum Allah ya mai arziki a unguwa gaba ɗaya a unguwa kowa sai ya ci moriyar arzikin to amma shi kuɗi to bala'i ne yake zama da shi kullum waɗanda ke kusa da shi kullum za ka gaba addu'a suke mai saboda kuɗi ya tara shi ba arziki gare shi ba to har irin waɗannan mawadatan masu arzikin mutanen kirki sun zo neman ƙanna da irin waɗannan alhazan birnin wanda sun tara biliyoyin kuɗi ta sun yau a najeriya akalla in baka mallaki biliyan biyu ba to ƙarya ne ma in ka ji ana lissafin masu kuɗi ka miƙe wala kuro ka za su billahi lazi la ilaha illa yau a kasan nan in dai baka mallaki miliyan dubu biyu ba ƙarya ne wallahi masu kuɗi sam suna ganin baka isa ba kawai ce kawai ya kamata ka je kai shara ne ko gadi dan baka za a lissafa ka cikin mutane haka fa yau a Abuja zaka ji ƙananan ma'aikata na faɗi cewa ne sai ka ji ana ai ya mallaki biliyan shida ya ce karalla shi yanzu ya shigo layi to wane yana da biliyan talatin da kaza wane yana da biliyan ɗari da ashirin wane yana da kaza jama'a miliyan so dubu miliyan ɗaya so dubu so dubu biyu so dubu ɗari wani ya mallake ta a najeriya akwai wanda shi kaɗai ne ya mallake ta a najeriya amma je ka ƙauyen suka gani je ka ɗaurin suka gani jama'ar musulmi kun gani ai in ka kula yanzu ku abin buga misali ne ai yanzu daga bakin daga lagos street zuwa unguwan nan da yake waɗanda ke unguwannin ake ganin musu kuɗi kuɗi ne ba arziki ba don allah an fara shigo unguwar wannan gargadar ko a ƙasa ka biyo unguwan nan sai kai tuntuɗe sai kai da gaske duk iya kekenka sai ka fada wani ramin duk yadda ka iya mashin wallahi sai ka shiga wani ramin amma da yake waɗanda suke asalin yan wurin arziki watan kuɗi ne ba arziki ba shi kaɗai wallahi zai iya sa kuɗi a gyara a hanyar to akwai kuma irin su da yawa ba shi kaɗai ba ko su ce a haɗa a haɗa a gyara saboda fa unguwar su ce a nan iyayensu mewa suke amma ba ruwansu jama'ar musulmi kun gani su ma in sun to haka wannan gargada ke damu su to amma da yake su motar su bata ji kuma duk wannan kura sai riga sun rufe jama'ar musulmi kun gane amma abun kunya ne abokan hulɗar su a ce su ce za su zo su gaida iyayen su ga wannan hanyar ce suka bari su iyayen su ke zaune a cikin hanyar da ita ake bi a je wurin iyayen su wallahi abun kunya ne kuma abin da mutane ba su gane ba shine wai yanzu ana jira ne ko gwamnati zo ta gyara hanyar nan bayan kai Allah ma arziki in dai ba kuɗi gare ka ba Allah arziki ya maka dan me zaka jira sai gwamnati ta gyara kai baka neman lada ne a wurin Allah idan ka gyara ta kai kanka kana tunanin daga nan har ta lalace duk wanda ya bi ta lada ba kai Allah zai ba ba to lahirar ka zaka gyara amma deviation tunanin mutanen mu saboda a yau kuɗi ne ake tara kuma shi kuɗi baya isan me shi kuɗi bai isar me shi to kaji dai alhazan birni da manyan shugabanni da manyan mutane da masu arziki duk sun zo neman yar wannan mutumin falan an biha li ahadin minhum amma bai ga dacewar ba da ita ba ga ɗaya daga cikin waɗannan mutanen bai ga dacewar ya ba da ita ga ɗaya daga cikinsu ba an gane ku me yasa to sai ka fara tunani saboda yana ganin irin tarbiyyar da yana yarinyar nan ta addini bata dace da a ce irin waɗannan ne mazajenta ba yana neman bawan Allah ne da zai taimaka mata bin Allah da ɗorewa akan yadda take to kun ku mata to kun ku iyaye ba kowane jack and horo bane zai zo neman yanku kowane shirme da ban kaurawai don yana da kuɗi an gane ko Allah kyauta malam ya ce bai ga dacewar ba da ita ga ɗaya daga cikin waɗannan mutane ba wa harafi amriha wallahi sai da ya rikice game da al'amarin shin wai shi yanzu a duniya waye ya dace ba ɗan nan saboda duk wanda ya kalla sai ga to yana da tarbiyyar da zai iya rike yarinyar nan uban na yadda ya shi fa kana da irin wannan yardar akan yarka ka rinka ganin duk wanda ya fito neman ta wannan gaskiya ba zai iya taimaka mata ci gaba da bin Allah yadda ta taso ba saboda yadda kai tarbiyyar yarka da mara musulmi kun gane wannan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ka je ka karanta wasiyar da Usman dan Abil As as-Sakafi yema ƴaƴan shi maza kullum suka tarko magana aure sai ce in in ku dai tsaya kullum ku dai tsaya ran ne ga kai sai ya ce to ni abin da zan gaya muku annakihu mubtarisu duk wanda ya tasan mai yin aure to kamar mai yin dashe ne kamar mai yin shuka ne kun gani sai ya ce musu fal yanzurum ru'un haifu ya daɓu garsahu kowa ya bi a hankali har sai ya gano ina ne ya dace ya sa shukar da zai kyakkyawan wuri jama'ar musulmi kun gane ya ce musu wal irqasu dan muguwar jijiya mugun mutum da bai da tarbiyya kalla ma yunji da wuya yake haihuwa ɗa na gari fata khayyaru ina ba ku shawara ku yi hakuri kar ku damu sai kun yi aure yanzu ku tsaya ku ba a hankali ku zaɓo ma kanku wacce za ku aura walau ba da shi ko da bayan shekara arba'in ne kar ka damu ka dai daure ka yi hakuri har sai an samu wadda ta dace ka tambayi duk wanda ya aure shekara goma da ta wuce ko bakwai ko biyar in dai bai tsayaye irin wannan nazarin ba billahi allazi la ilaha illa yanzu in an tashi ma zai tafi gida gidan ran shi a bace yake tafiya zai yi sallama amma gaban shi na faduwa saboda ya san bala'i zai shiga ya tarar jaraba ce a gidan masifa ce ga ta nan ya zo ya aji ko bayan da zai jama'ar musulmi kun gane wani yana nan fa kullum in ya ji irin maganganun nan sai ya ce to mata ta hada da ni wani na to wanda za ka yi shine ka ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billah allahumma ajirni fi musibati wa akhzini khairan minha koko sai ka ta addu'a ko Allah ya kawo maka canji an gane ko Allah kyauta saboda haka duk waɗannan samari da suke tasowa ku ba a hankali billahi allazi la ilaha illa huwa idan ka je ka aure wanda bata dace ba ko ka gaba a hannu za ta gasa ma aya ba a tsakiyar kwakwalwar kanka nan za ta dora sai ta gasa saboda mace da kake gani bala'i ce mace masifa ce mace bala'i ce mace masifa ce sai wanda Allah ya tsari da wani ya ce inna ma amwalukum wa auladukum inna min azwajikum inna inna min azwajikum wa auladikum me yace aduwwan lakum fadharuhum